إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke yanguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a hudu ga wata na safar hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da hudun da wata na a wata na sha daya shekara dubu biyu da sha shida a sati da ya gabata muna cikin suratul an'am mun tsaya a cikin karatu na aya ta 158 to ganin akwai yan kalamomi na ƙarshe wanda ba mu ida su ba lokaci ya yi a sati da ya gabata kina sha lawo alarama malam hassan sai ka fara daga aya ta 158 ta wannan sura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون
na'am kayan fassara wannan aya bayani da na yi a wancan sati na mas'alar asalatu khairu minan nau tambayar da ta biyo baya cewa kenan matsayin da su misala kawo irin su saudiya da suke yin tawai kenan a lokacin na biyu kenan za a ce yan bida'a ne yan wa kamar malamai na aƙida salafiya kamar su albani iya wata kalmar cewa laisa kullum waqa fil bid'ati yakunu bid'iyan ba dukkan wanda ya hada wani aiki na bid'a ba zai zama to dan bid'a kai tsaye wanda ake wa dan bid'a wanda yayi bid'a da gangam da manuwar ra'ayin wani ma wanda yake da madogara wadda bayaninta ba kowa ba zai iya fahimta a cikin malaman ma irin irin wannan saɓani wanda wasu nasoshi da suka zo kuma dukkan madogara akan wasu hadisai da suka zo ne irin wannan kuskure a barayen mutum gaba ɗaya ba don wani ya yi shi ba a mai sunan ɗan bida yakan zama irin wannan saɓani kan wata fa'inta da wani ya yi kan iya zahirin nasi ne illa bincike na masu bincike ne ke gano wannan matsala ba haka ba ne ba kamar muka ambata ajiya irin shi wanda ya kama gane ko wanda ya wani littafin har ya ambaci maganar bid'ancin yin a harko kaga ai kaga irin shigohin da ya kawo da manganu da ya kawo wanda a gaskiyar magana amma mutum mai fahimta wanda yake da malami ne ba ba kuma zai iya fahimtar haƙiƙanin abin da yake ciki balle ya ce nan ba haka bane ba kuma mun ce mu abin da muka bayani sati da ya gabata wai mu da muke yin da wasu ke so su kawo ko shuba ko har tuhumar maganar bid'a kenan wancan shine hujja sai bayanin da yana sati na sama shine kuma kai bayani muka madogaran mu da muke wannan aiki abu ne muna da nasi zahiri kuma hili karara kishiyar haka tawili da fahimta ne shi muka magana mun kawo cewa babban madogara eh, wanda mutum zai rike asalin ruwayar ta sunan abi dawud wanda shi abu mahazura ke bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi kiran sallah sai yake karanta wa wanda yake gaya ma kiran sallah iya magana kiran sallah ba ikama ba ya jero lafazin kiran sallah gaba daya a ciki da ya zo wajen hayya alal sala hayya alal fala he ta fi au fil ula min subh na farko ne na sallar asuba as-salatu khairu minan nawm kaga kiran sallah yake koyawa kuma yace a kiran sallah na farko ga abin da yake kaga na ya ka lafa shi karara ba ikama yake ba kiran sallah yake yi kuma da yazo gurin kiran sallar a nan yace a wannan in a na farko ne yake yin as-salatu khairu minan nawm wannan madogara ta farko ta biyu cewa bane sannan ne imam al-bukhari ya ka ruwaya imam muslim ya ka ruwaya cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilayl wani magana ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yahudi karara bilal iya kiran sallah cikin dare sai da azana fukul wa sharabu in yi kuci kusha nan magana masu yin masu azumi sai dan ibrahim makatum iya kiran sallah kaga wannan karara bilal iya kiran sallah cikin dare ga ruwaya cikin sanar ibn majah da maka ruwa kuma ta tabbata hadisi tabbatacce ya tabbata bilal asali ma shine ya fara kalmar ta as-salatu khairun nawm aka tabbatar mai da yin ta a cikin kiran sallah kuma shi aka ce iyayi a cikin dare kaga wannan kadai za ta mu nasi karar ahili zahiri cewa a kiran sallah na farko ake yi sauran wasu ba su ba haka ba kuma Allah alam da hujjar su shine kuma da mun shi madogaran mu kun babba sai aya da alarama ya karanta sati da ya gabata mun yi bayani kan wannan aya cewa fadar Allah subhanahu wata'ala hal yanzuruna illa an ta'tiyahum mala'ikatu aw ya'ti rabbuk aw ya'ti ba'du ayati rabbik shin mutane da ake kira su komo zuwa ga Allah su amsa kiran Allah sun ki zawa sun ki imani shi shi na tashin suna jiran wani abu daban wanda zai sa su yi imani in ba zawar ubangiji ba ma'ana suna jiran kiyama ne aw ya'ti rabb suna jiran zawal mala'iku ne ke ɗaukar ransu ko ku suna jiran zawal ubangiji a wunin kiyama a waya a ce ba a du'a ya turabbi ko kuwa suna jiran zawal wasu daga cikin ayoyin ubangiji mashi makaranta ruwaya a sati da ya gabata wanda bukhari ya kawo musulmi ya kawo cewa annabi sallallahu alaihi ya bada labarin cewa iya daga cikin ita kiyama ba ta tashi sai rana ta hudo daga yamma ya ce fa'iza ra'an nasu amonu wa jam'un ko amonu jami'a mana idan suka ga rana ta bullo za su yi imani gaba ɗaya wanda kuma a wannan imanin nasu bai musu anwanin komi tun da ba su yi ba imani kafin bayyana wannan aya shi ne kenan ya ce yau mai ati ba a ayatu rabbik la yan fa'u nafsan imanuwa lam takun amanatu min qabl kenan duk da bai bi imani har irin wannan manyan alamomin kiyama suka zo to kiran ko imanin ba a bukata lokacin nan an tsaye da kurin mai imani ya aikin imani a karba mara imani ko ya ba karba an kare eh haka za iya kuma kiyama ai musa yace kenan ran da bata yi ba imani lam takun amatu min qabl aw kasabat fi imani khaira ke duk wanda bai yi ba imani kayan wannan rana yanzu ba karba ko ko can da bai ba aikin alkhairi ya yanzu ba karba kulin taziru ina muntazir da haka ka gaya masu wannan aƙida sun ki zawa sun ki amsa kira su tsaya su yi jiran abin da suke jiran zawar mala'ikun zawar ubangiji ko ko zawar shashin ba'arar ubangiji su yi jira mu ma muna nan muna jira Allah ci gaba
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون na'am Allah subhanahu wata'ala na tabbatarwa da cewa innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay tabbat lalle wa'inda suka rarraba addinin su suka zamanto kungiya kungiya lasta minhum fi shay ba kai ba su dan uwa wannan aya wasu na kawo ta kan masala ƙungiyoyi na addini wanda idan muka yi adalci muka diba aya abin da take faɗi ƙarara cewa innan latina farraƙo dinahu kuma shi bayanan da magabata suka yi ana magana raba addini ma'ana hanyoyi ko ɗariƙoƙi daban-daban da sunan addini kamar muka yi bayani a sati da ya gabata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi kurtu ya yi bayani wannan dogon kurtu shine hanyar Allah akwai ƙananan hanyoyi wanda suke da alaƙa zauwa su game da wannan babban kurtu ya ce wannan mai kakkasak ita ce hanyar Allah wa'annan ƙanana da suke jikinta kowace hanya akwai shaidani mai kira zuwa gare ta kinan nan asalin wannan aya abinda take ni hanyoyi a cikin addini ra'ayi a cikin addini kirkire a cikin addini kowa kuma da sunan addini duk da yan uwa abu ne sananne ba mai goyon bayan rabuwa ta musulmi hatta harka kungiya don babu inda aka rabu aka ci nasara babu inda aka rabu za a yabi alkhairi ne rabuwa babu balle maganar musulmi yan uwa muna lure ko lura da irin abin da ke kasancewa ga al'umma yau daga wannan ya ware in kungiya ta siyasa in ta addinin ce yau kana warewa za a baka sabon stati saboda me kullum an sani kullum kuna ƙara rabuwa kuna ƙara rauni yau ka huta yau in ku uku za a baku sabon takarda a baku sabon stati da kwamdo komi da duk abin da ake ba za a baka yau in kai yau kuma ka jaraba gani me yasa saboda kowa san kuna ƙara rabuwa kuna ƙara rauni wannan abu ne sananne kenan yan uwa wannan abu ne sananne ba wanda zai bukaci rabuwa cikin addini kuma ba ta taba zama alheri ba ba ba a taba rabuwa a ce abin alheri addini ka rabuwa in amine ne ko kungiyar siyasa ce ba ta addini sai ka ga matsala ta wannan abu ne sananne kuma ya zama ta fitina a cikin al'umma a yau babban mushkila ma da ta samu al'umma musulmi a yau kamar da mashhur Hassan ke cewa cikin littafi da yi na da yawa wannan taqiqi al-kaba'ir yace abin da ta musulmi a yau yawan kungiyoyi sun rabu sun matsayi kuma a matsala kowa inda yake sai yake ɗaukan shugaban ƙungiyar shi sai ba shi matsayin amirin mumini wanda kenan ɗan baka wa wannan mubaya a ba zai ma dukkan ɗaukan duniya kaza ne ba ka tsaki da ba iya ta kawo ma a wani wurin ma ya ƙaka zai yi kuma bai buƙatar ka saboda ka saba ma na shi to da shine babban matsala ta samun al'umma musulmi a yau ɗaukan shugaban ƙungiyar amirin mumini akalla ya ce akalla ɗokata ba ma saɓani aiki ne bambanta amma ka ba shi matsayin shi ne kurin abin bi shi kaɗai duk da saɓa mun ya saɓa min mulina wannan babban kuskure ne bai wannan matsayi abinda ake magana shugaba guda na al'umma wanda ake caki da wukar yanka wanda ke cewa shi ne jagora na gaba ɗaya na al'umma mai shar'antawa mai hukunci kan komi aka wa mubaya'a shi ake cewa shi ne aminu muminin shi ake ka hukumcin ka hukumcin ta waye a karya mutum a yaƙi mutum ana magana ka irin wannan shugaba na al'umma ba na unguwarku ba ko na garinku ko na ƙungiyarku ka ba ce matsayin aminu muminin wannan allah allah abu ne ya riga ya zo kuma allah ya kiyaye musulmi allah rage abin fit amma yan wa a gaskiyar magana ba wani alkhairi kuma ba wani yabo kalmar rabuwa mi nan kai kai ta kai ta kada yin abin kullum ƙara rabuwa ki allah kiyaye kenan wannan yanzu abin da muke magana ita wannan ta duniya duk da abu ne ko mara kyau ba mai yaban shi amma ba a gaba wannan aya tana magana addinin karan kanshi a cikin addinin shi ake magana aya take magana duk da wancan mai magana kanshi abu ne mai matsayin mai zaman kanshi Allah mana tsari akan Allah kiyaye mana shi kenan wannan Allah ya ce innal ladzina farraqu dinahum annabi sallallahu alaihi wasallam ake ma wannan magana wani abu ne wanda ya wakana a wasu al'ummomi ake ma wannan al'umma kashe wa'inda suka raba addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani karara cewa iftaraqat al-yahud ala ahda wa sab'ina firqa وافترقت النصارى على سنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة يتا كلها في النار إلا واحدة فقيل من هم يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي كقول نسمع بيت يا بدر الآية النبي صلى الله عليه وسلم كي جامع الأمة الشيعة صحابي cewa Yahudawa sun rabu gida 71 a cikin addinin ya ce nasaru sun rabu gida 72 inda kamar da ana gani daban-daban kowa daban-daban akida cikin kowa akida shi shi ya alaka da shi da sara ne ya alaka da isa amma ga hanyar daban ta wannan daban ta wannan daban kuma kowa iya ji ta ji ce ya ce wannan abin da ya samu wa'annan al'ummomi ya ce zai samu al'ummata ya wadi zai samu al'ummata wannan ya ce su matawa za su rabi gida 73 amma sai ce yi kulluwa finar ƙarar yahudi ce ce duka a wuta suke kaka ba adiba ba yawa kuma al'umma ce ce cikin al'umma suke suna alaƙa da wani al'umma amma Allah ce duka ce duka a wuta suke ya ce banda ɗaya a hindi wadi banda ɗaya ce sabai dole hankalin su tashi duk mishi da hankalin su tashi an ce wannan al'umma ce kuma an ce gashi wajen kashi 73 aka ware daya su dan wuta kai ɗaya na aljanna kai 72 na suke wuta haka nasu yanzu ba wanda na fi ba kura yan wani haka nasu yanzu wannan kashi 71 sai suka tambaya rasulullahi su wane ne suke wannan kashin daya bai kama sunan kowa ba hanyar suwa ne suwan a ga misali ga abin awo kuce man kana alamiti ne ma ana alayar yau masu habi wanda yake kan irin irin abin da nake a yau na fata da ka a yau a wacce rayuwata shi wanda yake kan irin abin da nake a rayuwata da ni kuma sabaina shi ne kadai wanda aka ware bai cikin saba'in da biyu ɗan wuta kaga nan kakanka adalci da abin da kake kaga diba manzan Allah bi ba sahabai ba su yi ba a ina yake ka san kaje ka ka zama hukunci da abin da manzan Allah shi yace abin da yake sahabai suke to sai ka diba abin da kake wane yace kai haka ake a garin ku hanyar su wane ce wane tsara da dokoki da komi kenan wannan shine ko ka hol baka hodi ba kana layi saba'in da biyu cikin wannan al'umma amma da kama alƙawalin gidan wuta kin tare ga mutum kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta shuba yayi bayani karara cewa tarakatukum ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik yace na bar ku akan hanya farafes wanda wannan hanya farafes yace daren ta da rana duk daya babu duhu ya ce daren ka hanya ce totar babu kwana babu duhu a cikinta duhun da ka yaba ta daman dama ta ce ne in akwai shubaha a kan cewa ka bauta ta ma Allah ƙur'ani da sunna yadda manzan Allah ya yi akwai duhu amma cewa wane ya ce haka wane ya tsara malam wane ya tsara kai kan kasa akwai duhu da na ake amma wannan hanya ce a fili ce kuma ga ƙura'anin ga sunna a bayyane don wata hanya ta ce ta wane ko ta suwa an ka tambaya zai gama tarihin ta ma shekara 500 bayan annabi shekara 500 bayan annabi shekara 300 bayan manzana da shekara 50 da shekara 80 haka zai zana ma tarihin amma bai ce manzan Allah yayi din ne kiya dan bai kawo nasi shine matsalar dan bid'a hili take an ka tare mutum bai ya kama kan nasi karara sai zai kamo ta ya kamo nan ya kamo nan sai samu abin dogara shi ko nan ko ka huce kana cikin nasin qur'ani da ba a kawo na kawo na a kawo abinda kawo haka ya tabbata kenan a takaice kenan wannan shine ake maganar farraqu dinahu annabi ya magana wannan shirka kin rabuwa kowa ta yake shi musulmi ne kuma wani al'umma ya ce amma ganin hadarin ganin hadarin wannan yan wa a yau matsalar abin da mutane suke samu a ko ahli sunna kun ce ba a dukkan arabu gida sabin da yan wuta ne ai kuma da babu izala ina ku samu izala har suka ce haka suke ce kun balle yan jarida yan boko a karanta sakt jami'a sakt izala sakt sakt ba association ce ita kalmar izala kalmar ta ta association ƙungiya ce association ce an ka ce sakt shi ɗariƙa sakt ɗariƙa tsara abin da aka tsara da suna addini mai dokoki ga abin da ake wurdi kaza ga doka da kaza shi ake da sakt ba a kiran association da sakt sakt daban association daban to sai zama hukunci guda ta ce sak ta jero sai zala zariya tijaniya waye a ba dai bane ba ba dai bane ba ku gane da kyau wani iya cikin kurakuran yan jarida suke gama abun yan uwa ita mu dauka kalmar izala kalma ce ta larabci wanda aka same ta a Najeriya a wannan karni min na ga nafsan fasanta ne katurban shi dai a ne katurban namci wani malami mai wa'azi cikin almajiran awuka mahmud gumi mai suna samal idris allah ya shiga wata wannan malami shi ne ganin yadda ya sha karatu na sunna ya fa'inci hadarin da al'umma take ciki na shirka da bid'a ya zo ya shirya kungiya association sai sa mata suna jama'atu izalatil bid'a wai ka mata sunna jama'a kenan group ce group ce ta mutane ta malamai malamai ne a sanan abun ba kwaro kan ka na ta malamai ne aka shirya wanda suka hadu za su yi kira zuwa ga tsaye da su gusar da bid'a shine izalatul bid'a a gusar da bid'a wai ka mata sunna a tsaye da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan malami kan haka ya kungiya kuma ya kai ma hukumar najeriya ta sa mai hannu an baka uzunin wannan aiki a najeriya wannan suna daga nan ya huto ba kungiya ba addini ba ne ba ba zai suna addini izala ba to wannan manuwa da wannan manuwa kungiyar da sunanta da yake kiran da take ta su waɗanda suke makiyan sunna makiyan wannan kira sai suka yi ta suka fara aika jiwa da ƙarya da shari ga wannan ƙungiya ka kode da su wannan sabon addini ne bisan uwaye bisan ma'anar salati bisan waliyai irin da ƙarya masu yawan gaske da an koma ga Allah kurin to wannan shine wannan da yake su suke a wancan zamanin wa'annan malamai na na bid'a da masu wannan shirka su suke su suke hodi aji a duniyar Hausa su ake jin maganar su su suke jagorar al'umma sai suka cusa wannan ƙarya a kunnen mutane kahin ƙungiyar ta je da wannan wa'azi tuni labarin wani malami irin na ɗarika wannan ko na na bida ya da irin wannan ƙarya a kunno mabiyan shi sai abin ya zamana a kawunan mutane a ƙarshe izala bin sa annabi maki annabi uwa banza ce haka suka yaɗa wannan ƙarya kahin allah ya tuyo wannan ƙarya to wannan yan haka wannan suna tashi kuma kenan ƙungiya ce kuma a najeriya mu a nan wannan kungiya alaƙa da ita muna fata allah saka mutu alheri don gaskiya duk wani malaki jin hausa a ƙasar hausa duka zance inda ba haushe ke zuwa tunan da fahimci sunna ko da ba ka fahimci sunna ba kai tsaye daga wannan kungiya ka fahimta ta hanyar ta allah saka mutu alheri kira suke zuwa ga sunna mu kuma a nan muka karɓa kiran sunna eh mun karɓa kiran sunna eh amma za a ce ɗan zala ya fi kyade musa musa mana abun mai mun san wani abuke zala ba musa a nan babu ƙungiyar izala babu ɗan izala na hakika a nijar babu ƙungiya ce a nijeriya amma mun san wani magana an ga ce ɗan izala kana ne mai ƙida ya fi kyale ka amma hakika nan a nan babu ɗan izala a hukumce babu ɗan izala da ƙungiya ce mai stati kuma a nijeriya illa a nan nijeriya akwai ƙungiyoyi ga su nan addinin islam aka yi sai iyawo sunna kitabu sunna ga su ne ibi kungiyoyin sunna su ma'anan ko kan na bidal kenan ita ma kungiya ce kenan wannan yan uwa ku gane kenan ba a cewa ka ce har wani na zuwa na rantsa Allah ko addini izala gaskiya ne dan ba ta addini dan babu shi ba na maka rantsi babu shi ma addini izala eh rantsa banza ce ke ko addini izala gaskiya ne wani kwalaci ne idan ba wani addini na izala balle ka rantsa kan shi idan babu shi kuna rantsuwa ce ke yaudara mutane yawa sa da hankali mutane babu addini mai suna izala balle ka rantsa ka ce in gaskiya ne idan babu shi eh babu shi dama sunna ce kurum kitabo sunna kurum shi ne kurum to yan wata kenan kun ga wannan sai su kasa kuma to kenan ku gane mu association ce ta maga aikinta kuma dole wannan din da kai kungiya ta wato wannan shine aikinta ba ce kana addinin kungiya kaza nace za a nan Niger wani iya addinin ayyan iya addinin iya sunna kaga alƙalan shi kan kare shi ne daga an ji kace wani iya addinin ayyan iya addinin anasi iya kace wani mutum bai hankali to duk wanda ce wani da wanda ce wani iya addinin izada da zai ce maka addinin anasi yake duk da yake duk mai zai ce bana iya addini izala yake yi addini izala yake to to mai ce maka addini ana su daidai suke duk shirme ne babu wani addini ayyan wani addini azai kungiya ce mai addini mai aiki eh ka diba aikin ta kun kungiya bata da kariya irin ta annabawa a ci ai duk abin da ta san fursan isa da bata kuskure ina da san kuskure amma ga mun hukunge ga mun hotta shine kiran al'umma zuwa ga qur'ani da sunna kenan ba a sa amma ka ga aikun gida ɗariƙa ɗariƙu a nan a kowane suke kowa kowane a radio a talabijin misali za a ce ɗan ka shiga wannan ƙungiya wannan ɗariƙa dama akwai bakata akwai za ka zo ya baka ka yi arwalla ka zo ka shiga ka ba ya baka ya ma alƙawari ya ma mu baya ako shehunta haka ɗariƙa take ya baka ita kuma in ya baka akwai abin da ka yi za a mishi sai ka koma mata jiridi ko kuwa daga ciki abin da ake cewa ba a yi in kai ya mata jiridi in ka kai ma wani wali ziyara ko babu a radio ana hudu haka a talabijin in ka kai majuwa an ce wali wa ko ce waliyin Allah amma ya ce an kai wani wali wanda bai dari kanku ka warware alƙawari he ka zo an ma tajdidi ya ka da wucin na abu na yi ne wai dan ba mu kama suna ba eh amma he ma tajdidi ka huta wali wa ka kira ziyara wali wa aka wuce kuma kalmar wali ne haka da wuce an ka wani wali ba naku ba yawa musulunci akwai naka wala kowa naka ba kaga wannan matsala kenan cikin abin misali da ake cewa cikin ƙa'idodi akwai cewa a hili na karara duk wanda ya sha taba wata ɗariƙai ɗan ka sha taba ka huta amma ba ce ɗan ka sha giya ka huta ɗan ka yi zina ka huta babu a ciki amma akwai sha ɗan ka sha taba ka huta ga kaza shiga to kaga wannan kaga wai kuma ga a baka wurdi kaza kawa kaza da sahai kaza da malaci kaza haka suke dariƙa ko ko ce ma da nata dokokin da komi wannan shi ne ta dariƙa ku gane wannan shi ne suna dariƙa irin wannan tsare-tsaren da sunan addini kawa kaza lokaci kaza kuma duka ban ta kama nasi karar daga manzan Allah sai dai ya kamo daga can daga can na kamo sai na gano kaza bai ce maka Abubakar ya haka ko Umar ya haka ko Usman ya haka ko Ali ya haka babu nasi karara illa kun akamu na akamu na wannan shine aka aka samu duka tsari ko haka aka yi su da wannan manuwa da wannan bayani to ya shi wannan irin wannan aka ce dariƙa ta addini a cikin addini da sunan addini aka yi wani tsari kun gane ko? to wannan shi ake cewa ɗariƙa abinda sunan addini aka yi amma an kaɗin a ce a baka nasi inda manzala yana abin a daidai da nasi ƙarara ba a baka sai dai a kamo can a kamo nan sai a gangama daga nan a gangama sai aka yi wannan shi na haɗari to ire-iren wannan suna nan masu yawa cikin al'ummar musulmi kuma kowa iya yi tashi ce ta ce daidai amma me yasa wanda masu cewa ga wajen ziyara wani wali suna kawo hujja da babban malamin su ya faɗi a radio a talabijin cewa abin da yasa muka ce wanda ya je wajen ziyara wani wali wanda ba ɗariƙan mu ba saboda namu shi shugaban wali ko ana aka yi bikin shugabancin kai tambaya ko ana aka yi bikin naɗa wai eh haka ne abin da wani mutum mai shugaba ko sabu da gini nasu ne shugaba to wannan shi ya kawo rigima da farko kafin zago sunna tsakanin suke cin kansu cewa a yana na ku yanzu shugaba namu ne shugaba a namu ne suke ta rigima har Allah ka sunna duk da tuli gaba daya yan wa a takaice muna magana wannan aya tana maganar rabo cikin addini yan wa wannan abin da muke mana kowane ne mu ce ba kungiyar da kowace tsarka ce kowane ne akan lamar addini kakka yarda ka bi tsarin addini da sunan wani wanda wani ya tsara shi ne kuma magana ko ta ba mun gama sunan kowace ma ba ruwa da kowace ban abu kudin muna kira ne ga wannan hadarin da Allah ya magana kuma manzo Allah ya magana a fa'inci wannan hadarin raba addini cikin addini ayi daban-daban to annabi ya ce duk wanda ya wata hanya in dai ba mudan manzo Allah ba haka bai yi in wanda ce maka ta ce babu asakbar addini babu la ilaha illallah babu haylala babu wane ne da akwai su musulun magabata sahabbai suna aiki da an kace maka asakbari ko haylala yanda kai ta haka manzo Allah ya tsaranta misali maka ruwa ya cikin bin abin shaiba hatta imam ibn shatibi cikin kitab al-ittisam cikin da maganin malamai cewa abdullahi bin mas'ud abu musul ash'ari ya kai mai ziyara a kufa da ya kai mai ziyara sai isko wasu sun taru me suke yi da wani a tsaka ya kabbiru mi'a Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ku dari sabbihu mi'a subhan subhanallah dari subhanallah subhanallah subhanallah dari haka yake musu da yake ga azkar suna yi dari suna yi dan wa asbar asbar ba take hayla ba take kabara ba take amma wannan abin da yake wannan sahabi sai zo sai isko wannan jama'a suna wannan aiki daga wannan abu ne shi bisa saba a musan shi ba sabo ne put sai garza ya gina abdullahi bin mas'ud da ya zo ce mushi wai ka ga wani abu sabo ni na ga abu sabo a masallacin kawa wani busan shi ba ya ce na iske wasu mutane wani a tsaka da tsakuwa suna kirga tasbihi ɗari ɗari takabiri ɗari ana yi ibn mas'ud ya ce mu je suka kamo hanya suka isko su a tsaye a zamanin suna yi ga abdullahi bin mas'ud ga abu musa rashi abi ya kalla ga abu sabu shi ba bisan shi ba an sabi da bin mas'ud kuma takabirin ake asfifarin ake da abin da ake shi ake yi amma mudalakin tsarin ba haka manzo Allah bane da haka suka ce musu laqad ji'tum bi bid'atin zulman aw fuqtum muhammadu wa ashabu ilma ya ce kai kai kai kun zo da bid'a ta zalunci ko yi manzan Allah da sahabbai ne ilimi ko ba mu haka ba haka ba yi musu inkar haka nan a ai na na la la khairan yace kam min murid bi khairin la yusibuhu ai mun muna ne alkhairi muna ibada ne yace nawa me neman alkhairi bi same shi ba yi waka su dan wani ce to asbar ce ba kyau to wani sahabi ne ya watsa masu irin wannan aikin don irin yadda suke ba haka manzan Allah ba yake sai wannan sahabi ibn Sa'ud ya watsa su kiran kai kama hujja a safarin ta bakiyo halila ta bakiyo a kama ka abin halila a kama a safari duk wani akwai su kyau amma ka yi su yadda aka ce ina manzan Allah yanzu ka wani tsara ma yin su yadda shi yake ga ya kamata ai kaza shi ne magana kenan ima wallahi mafi yawan mutane wallahi suna yi ne da suna addini kuma addini suke so to amma shi ibnu musa ke cewa nawa mutum ke ni alkhairin amma ya kuskure ba ce baka ayyuka da nuwa alheri hatta na saru ruha bani Allah ya Allah ya musu shaida suna yi ne dan neman yarda Allah san Allah ta haka da suke kin ba hujja bace da ina san ibadar Allah kuma yayin da nake so su ma na saru Allah bayani suna yi ne dan san addini suka kai suka yi rubananci Allah bai dora masa ba aka zarge su kenan haka musulmi dan kana san ibada kai mai ibada ne kakka yi ta inda kai kake so ka bi yanda ya zo kurin ka huta shi Allah ga wanda ya ko cewa muke cewa ta wani kullum ta misalin yau dan adam inda bai ma mutane ba ma Allah adalci yau kowa a cikin nan ya yarda da wanda yake dalika da wanda bai dalika kowa ya yarda yau kowa sa a nan garin da magaran akwai gwamna gubernar wanda shugaban kasa ya turu da magaran duk wani abu wai mai mutan gwamna shine wakilin gwamnati a nan jihar da gaba daya shi ke hudun sako da abu da gwamnati ke so a yi a Nijar a jihar da magaran ga wakilin gwamnati to yau kurhe wani zo rana sai zo ya bude buro a nan karkada a cikin zango misali ya buɗe buro ya sa gubernora ya je so bakan mota shi ma ya mata fantar baki ya sa mata drapo ya yi kashe na gubernar ya buɗe biro ya kawo sai ya gaji ɗan gadi garkwar ya so da so jini ya so shi ma ta ƙara ya ce kowa ya zo shi ma iyayen sun yi na gubernar don abin da ke bukata ta zai gaba da umarni da sunan gwamna ta Allah sun zama lahiyar da shugaban kasa ya ce ƙilhayya akwai mai yarda kayan da sun yi ne ka yadda ka je ta kaddin shiga nuri ka shiga sai Allah zama haka nan shi Allah ga wanda ya aiko duniya gaba daya Muhammad Rasulullah shi ya aiko ya isar da sakon shi zuwa ga bayin shi wannan shine har tashin kiyama manzo Allah san yake ba sabai labari yake ga da ce kai yau inda Musa ke da rai Musa ko yace bai da damar yin naci sai dai ya bi ni ya abu da na ga mishi annan Musa sai Musa kai ba wani malami ba annan Musa kai bai damar yin naci sai dai ya bi ni amma kai a nan kurin ka samu dama wanda kai zai shirya maka addini haka ya kamata a yi kaza haka ya kamata da dokoki da tsari da komi babu aya babu hadisi kuma ya kama kame to wannan shine matsayin dan bid'a yadda ka san Allah wannan akalla ne yadda gwamnati zai hushi da wannan to wallahi haka Allah yake hushi duka dan bid'a haka Allah yake hushi da mai bugon gaba ya tsara addinin Allah hadari ne kabba ce kuma duk dan bid'a da kabba ne ina cin gyaran Allah ne da manzon da ya ku shi Allah ga wanda ya ku shi yace ga muku duk abin da yake so ya bada ga wanda ga muku kuma a hilin karara ya wadi duk abin da bai ba kakkai sahabbai sun wadi duk abin da bai ba kakku yi malikin ya wadi amma duk da ka mutane har yau suna nan sun rike Allah shirye da mu Allah ya ce innal ladzina farraqu dinahum lalle waɗanda suka raba addininsu suka raba addininsu wa kanu shi'an suka yi kungiya kungiya ma'ana daban-daban hanyoyi daban-daban lasta minhum fi shay ba kai ba su ba kai annabi kaman kayan alaka ba kai ba su innama amruhum ila Allah kuma lamarin su kullun kabar ma Allah wanda shi musulmi ya zaka shi mu musulmi ne ya zaka ka bar shi kura kabar ma Allah lamarin shi za su koma ga Allah sun mai nabi'un bi makanu ya fa'alun kuma Allah zai ba su labari duk irin abin da suka aikata a duniya za su koma ga Allah su samu sakamako a wajen Allah subhanahu wata'ala ne Allah ce gaba من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون نعم من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها نعم كما الله نجايا منا aiki da ya ce a yi na ibada umarni da ya yi na hanyar tashi to ga alkawari daga Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya yi abin da yake Allah ke so duk wanda ya aiki na kwarai man ja'a bil hasanati falahu asharu amsaliha duk wanda ya zo da aiki hasana daya wannan alƙawalin Allah ne in dai kai hanya ta kwarai shi Allah ma alƙawalin to falahu asharu amsaliha Allah zai baka limki goma shi ne karancin abu farkon taki ma za ta da duk da muwayan duk da ba ta shi da yamma ko tsayin duk da ka kuran da kayi kuna kana dis wannan shi ne farkon samantabi kana da goman shi amma ce wa manja da sai a ce fala yuji za illa misalha wanda aikin muna mara kyau ne yayi adalcin Allah shi wannan ba ƙara mishi za ba shi daidai abin da yayi cikin wata ruwaya da Imam Bukhari ya rawaito Muslim ya rawaito manzala ke ba labarin cewa inna rabbakum azza wa jal rahim من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له واحدة آه فإن عملها كتبت له عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له واحدة أو يموها الله عز وجل ولا يهلك على الله إلا حالك أبن لك رواية manzan da ke bada labarin cewa lalle ubangijinku Allah mai jin kayan gaba yi ya ce idan mutum mana hamma bi hasana wanda ya niyyar gadangadan zai wani aiki na alkhairi falam ya amalaha ya yi kudin da rashin rabu ka samu dama yi ya yi kurayi gadangadan kudin ya ka samu dama yi ko mantuwa ko abin ya karye shi Allah zai rubuta maka hasana guda baka samu zai baka shi zero za ka samu guda ko baka yi ba tunda kayan niyyar yin wannan aiki yace fa in amila hawa in ko Allah ya baka katarin yin wannan hasana kutibata lahu ashara la sab'a ila da afin kasira in kuwa Allah baka ikon kai wannan aiki mai kyau daya Allah zai rubuta maka lada daga goma daga goma goma tashin farko ne wani alƙawarin Allah ne tabbata ne daga goma ne ya ce kuma zuwa ɗari bakwai kuma ɗari bakwai aka ce zuwa limki sama haka sama da haka ta kenan nan mutum zai aiki alkhairi misali kai misali ka ba da jika guda an ba da jika guda wajen ba da lada dai akalla allimka ma ladan jikarka ta koma jika goma misali za a baka lalimci goma amma yakan yi tsakanin ni da kai wajen niyya da hali da halin da ake ciki sai zaman totawa ko taka allimka ta so 700 zuwa dubu na wani abin da Allah so nan bambancin niyya misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa juhudul afdal sadaka juhudul muqil afdal sadaka sadaka wata ko ce lada yace juhudul muqil kokarin mai kadan me mana yanzu misali ina da jika ɗari aka nemi taimako sai na ba da jika guda a jika ta ɗari wannan iya da miliyan goma aka nemi taimako sai ba da jika biyu ba ta tayewa ba amma ka yi abinda ke hannu ke abinda ke hannuna waye ba da yawa na ya ba da yawa ko za ku ne shi ba da jika na ba da jika yawan an gani na gana jika ba da jika na ba da amma shi miliyan goma gare shi ba ni kuma jika ɗari gare ni kaga a nan kenan ko kuma sai da iya jika ni iya jika goma a jika goma na wani jika guda na bada shi wani jika ɗaya bada a cikin jika ɗari waye bada ko jika jika muka bada amma kokarin ɗaya ne kaga wannan kware daurewa ce a jika goma ne ba gida goma bada ɗaya shi kuma wannan gida ɗari ya bada ɗaya kenan ya kenan sadaka takan bambanta aikin alkhairi lalle kowa bai kasar da goma wannan akalla ne wannan goma ko za ba tashi ne goma amma yakan yi a Allah ya bambanta wajen niyya ikhlasinka da hadinka sai Allah ya baka limki sama da na wannan shi ta za ku iya sahu misali sahu guda sallah mutum za ku sahu ɗaya sallah sahu ɗaya mutum limamin ku ɗaya amma sai a samu bambancin ladan ku sama kamar sama da ƙasa ce bambancin ladan ku ɗan uwanka sahu ku ɗaya limamin ku guda amma abin da ke zuciya iya wannan shi iya na masallacin amma iya hanyar iyaye mai ko iya lagos ko iya france na baka misalin wani a nan garin na san shi allah ga wata mishi da kashi ke hulɗin abin da yau kana ya ce iya harami a gaban ɗakin allah aka yi ana sallah aka yi ruku'i aka taso aka da sujada iya tsaye bai sani ba ta raka ta biyu ya ce wallahi aina ke ce wallahi ya ce iya niyame so ni banka ya maika kai iya magana Allah haka ce iya niyame a banki kuma hudu ya ta kashe hudu iya niyame a cikin banki ya maika cikin wannan kowa da ake bada kudi iya nuna hira a nan yake aka kuri aka taso iya tsaye zan kame magana lada da wanda yake iya gaban ka iya fuskanta Allah iya jirar Allah kaga ya sallah amma ga akwai matsala ya ce kenan idan ya niyan aikin alkhairi ya aikata za a limka mai daga goma zuwa ɗari bakwai zuwa limcin da Allah so a mace wa mana hamar bi sayyatin falam ya amalha kutubat lahu hasana wanda shi kuma ya yi niyyar banna shan giya ce zina ce wani abu da banza ya yi bai aikata ba za a rubuta mai shi kuma hasana ba amma nan ruwaya ta zo iyawa zuwa ne ta kiya an ce bari iyawa da abin da yake bukata ne babu ba bari ba da Allah da wani bai cikin magana wanda ke ne wanda ya yi niyyar aikin alkhairi aikin banna kuma ya yi tsoron Allah ya tuna Allah kun ya bari da akwai wasu sayar bukari ya ka magana cewa ya yi niyyar kuma ya bari lillahi ya bari dan Allah shi ya ke ba ladan ba kowa ba kenan niyyar banna yi amma ya bari dan Allah shi za a ba shi lada guda duk da bai ba kuma fa yana amila in kowa ya aikata bannar ma kuma za a kutarta lahu wahida za a rubuta mishi daya an yi mu hallahu ko ko Allah ya shayi gaba ɗaya garauta mishi cikin ko Allah ya rubuta daya ko ya garauta mishi gaba ɗaya da aka ce ba mai halaka ko ya mutum daman da ke halakake ne rahama ta tana da giman gaske Allah ya rahama kwarai shine wannan aya man ja'a bil hasanati falahu ajra amsalha wanda yazo da kyakkyawa iya da hakika tabbacin goma limkin ta gida goma wa man ja'a bi sayyi'ati wanda yazo da mummunan aiki fala yujza illa mithlaha ba mai sakamako sai daidai abin da ya aikata wa hum la yuzlamun Allah ce ba a zalunta da komi ba a rage ma kowa aikin ji kun ba karama ba ba a rage ma aikin alkhairi kun ba karama laifin da baka yi ba sai da rahama ta Allah ya limka ma aikin alkhairi limki sama limki ci gaba قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين na'am قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين na'am لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين na'am nan kuma Allah subhanahu wata'ala na ba manzon shi umarni ya ba al'umma labari cewa qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim ni Allah ya shiryar da ni ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga hanya mai kakka dinan qiyaman addini mustaqim wanda babu kwana cikin shi shine millatar ibrahim hanifa addinin ibrahim wanda ya bi karkace mashirka hanifan kuma ya ƙara bayani umar kan mushrike bai daga cikin mushrikai da ibrahim alaihissalam an san cewa shine baban annabawa babu annabin da ya zo bayan shi sai iya cikin zuriya shi har tashin kiyama irin gwagwarmaya da yi akan tsaye da addinin Allah tsaye ka tauhidi wannan insha Allah iya cikin alƙawalin insha Allah muka yi da wannan sura ta an'am kayan mu shiga araf za mu taɓa bayani yadda muka ma muka yi tarihin musa alaihi salam za mu na ibrahim alaihi salam insha Allah yadda muka yi na musa sun za mu taɓa iyawa shi ba zai kai ba yawan na musa amma insha Allah za mu yi da mun taɓa yi a rediyo insha Allah za mu yi na ibrahim alaihi salam kamar da muka yi na Musa insha Allah bayan ƙarshen wannan sura insha Allah yace qul ka gaya muka ya faɗi cewa inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka gaya musu cewa sallata da yankana da rayuwata da mutuwata duk ga Allah ubangijin halittu suke gaba daya kin ban da wani aiki daban wajen komi kenan komi na ga Allah da isallar da yankan da abin da kenan nan kaga ce musulmi baka rayuwa daban addini daban a masallaci addini a kasuwa daban a masallaci addini a wurin aiki daban a din da kake musulmi kake za ka yi rayuwa daidai da addini ko shi ne wa musulunci na hakika yin addini yadda musulunci yake tun da aka same ka a same ka musulmi yadda musuluncin ke nema ba a san raba kawa rai a wani wuri kake musulmi a wani wuri ba haka ba wannan shine magana haka ake so ka zamanto wannan tana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantawa a wajen bude sallah wannan ta dole istifta wanda ya tabbata sunna ta zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude sallah da irin waɗannan ayoyi a wajen sallah wanda kanta dai safta sallah zai ga irin wannan addu'o'i a cikin bude sallah kuma ya tabbata a sunna allama masu nan masu magana ta malikiya mangaru masu abin da ya inganta daga imam malik rahimahullah imam malik kanshi in ma kaga alitan ka ce ma ba a yi ka aje wani magana ta saba ma aqida malik malik a aikace iyayi ya tabbatar da addu'a istifta nan kuma na kanku misali nan cikin motsa talib shirin jawar kilif ya kawo wannan magana malamin ke magana cewa an karanta amma sai yake bayani mai jawar kilif cewa maganar du'a istifta imam malik da imam malik da kanshi ya tabbatar da ita ya tabbatar da ingancin ruwaya da kuma iyayen ta tabbas na ta inganta kuma ga fadar da yawa a cikinta kenan ga ya musu sallata da yankana da rayuwata da mutuwata duk ga Allah ubangijin halittu suke la sharika lahu Allah kuma ba shi da abokin tarayya kenan wannan abin da wani ba wanda ake ma wani Allah eh duka ko mun kai koma ga Allah Allah bai da abokin tarayya kuma wa bizalik da wannan abin da ya am- sallah yanka rayuwarka mutuwarka kai abin zaka yi bayan mutuwa da zaka cikin rayuwarka ya zama to ga Allah kurin yace da haka ne aka mun umarni wa bidhalika umir da wannan abin aka mun umarni kuma wa ana awwalul muslimin kuma ni ne harkon musulmi na annabi shine harkon musulmi na abin da ake nihi cewa shine harkon musulmi mai mai kauya a cikin wannan al'umma shine ibn kasir ke kawo irin wannan aya ba tana ne ba shine domin ya tabbata ya kawo hujjoji cewa nuhu alayhi salam musulmi ne ibrahim alayhi salam musulmi ne musa musulmi ne isa ma musulmi ne daga ciki ya kawo fadar Allah subhanahu wata'ala fadar nuhu alayhi salam da yake cewa fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajri illa ala Allah ita wa umirtu an akuna min almuslimin nuhu kaga abin da yake nan bayan ya kira cewa in kuka bada baya bin tambaye ku wani lada lada na ga Allah kurin yake kuma ya mun umarni in zamanto daga cikin musulmi kaga nuhu alaihi salam musulmi ne ya kawo fadar ibrahim alaihi salam cewa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafsa wa laqad zafaynahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin idza qala lahu rabbuhu aslim قال أكرمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بني ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا ب- يا- يا بني إن لا إن لا سلف لكم الدين لا تموتون إلا وأنتم لا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا كان wannan aya shima ta Ibrahim sai inda yake cewa Allah yake cewa man yargab amrat wa man yargab amrat Ibrahim waye zai kyamar addinin Ibrahim illa man safiya nafsahu sai wanda ya wautar da kanshi walakar su da fainahu fi duniya wannan fi aka salamin salin a nan duniya ibrahim mun zaɓe shi a nan duniya mun zaɓe shi kuma a lahira ma iya cikin bayan allah na ƙware iza ƙala lahu rabbuhu aslim ka tuna lokacin da ubangiji ta mai kame kauye ka musulunta aslim qala aslamtu li rabbil alamin ibrahim yace na musulunta na mai kauya zuwa ga ubangijin halittu gaba daya wannan kalma ta musulmi wa wasa biya ibrahim bani wa yaqub ibrahim alaihissalam ya ma ɗiyan shi wasiya ta wannan kalma ta musulunta haka annabi yaqub ya ma ɗiyan shi wannan wasiya inda yake cewa ya ya baniya inna allah astafa lakum ad-din lalle yace nan ibrahim ya zo mu wajen barin duniya ne yake yake kira- yake wa ɗiyan shi wasiya cewa ya ɗiyana allah ya zabar muku da addini kinan wannan addini na musulunci fala tamutunna illa wa antum muslimun kakku mutu he kuna musulmi haka na musulmi ne ibrahim alayhi salam ko ya ka yusuf alayhi salam inda bayan dukkan gwagwarmaya an kare ka yusuf ya zo ya bar duk abin da ake ga uwaye sun zo sun mai sujada komai ya kammala ya gashi ya koma ga Allah yana addu'a rabbi qad ataitani min al-mulk وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين يا ذو كوم يا قال يزو يزو عليه السلام يا يا الله ka ban wani abu daga cikin mulki ka karantar da ni da fasara mulki ya Allah wanda ya kage halittar samai da kasai kai ne wali na duniya da lahira nake roƙo Allah tawaffani musulman wahala kan misali Allah ka amsare Allah ka amsare na ina musulmi abin da ke nema ka amsare na ina musulmi ma ka magana ke nema islam duk sun da musulmi ne ya ka magana annabi Isa alayhi salam wa idza wa idza awhaytu ila al-hawariyin an aminu bi wa bi rasuli me yake cewa qalu amanna wa shahadu bi anna muslimun Isa alayhi salam Allah ta katsina lokacin da muka yi wahayi zuwa ga hawariyawa Allah ta ku yi imani da ni da manzanni na me suka ce hawariyawa amanna mun yi imani da kai ya Allah kuma wa shahad bi anna muslimun bi anna muslimun Allah kai shaida mu ma musulmi ne wa shi ta kenan dukkan wa'annan annabawa babu yahude babu nasare an kaji yahudanci wani kirkira an kaji nasaranci wani kirkira dukkan su musulmi ne kuma mai ma'anar musulmi islam shi ne al'islamu lillah al'islam al'islam shi ne musulunci mana mai ƙauya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na ce imam, mace a hausa mai ƙauya mai ƙauya a hausa kenan hayan da aka yi da kai ko da za a yanka a yanka shi ne islam kenan ka yarda za ka mai ƙauya ga dukkan dokar Allah kanka a cikin haka ake bukata musulmi na kwarai ya zamanto mai bin dokar Allah duka rayuwar shi ka same ka a nan wata ran a nan gobe a nan Allah taimake mu me ce gaba قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء shi mutane yanzu wannan Allah kuke nema in bukata ya zamanto ubangiji na alhali shi Allah wa rabbu kulli shay shine mahallicin komi mamallakin komi da haka wala takasibu kullu nafsin illa alaiha kowace rai kina kowace kanshi wata rai kowace rai ba ta samu abin da ta aikata shi take samu wala ta zuwa wata tawutar ukura ba Allah bai ba bai kama wata rai da laihin wata rai Allah daga dan wannan ɗaya ne ya kaza a kama uban shi kowa da nashi za a kama shi kenan kowa ta kan shi thumma ila rabbikum marji'ukum kuma zuwa ga ubangiji ne makomakku kowa zai koma ga Allah fa yunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun Allah zai ba kowa labarin abinda ake nan rigima a duniya haka Allah ya ce kaza haka ana ta rigima da yan bi da masabi duk rigima karshen al'amari dai za a koma ga Allah Allah ya ba kowa ya ba hakikanin abin da yake na gaskiya ya raba a ce ya raba rigima Al- za a koma ga Allah ya raba rigima ya wani mai gaskiya ya wani mai ƙarya me ce gaban ida وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض Allah shi ne ya sanya ku masu mayewa a saman ƙasa wannan su zo wannan su tahi kaman ba a yi haka ake wannan su zo wannan su tahi Allah shi ya muku haka wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat Allah shi ne ya yi da wasu akan wasu daraj- darajoji a nan duniyar kanta haka kuma lahira shi ba kowa matsayi saman matsayi li yabluukum fi ma atakum Allah ya bada matsayi da talaka da iko da mai kudi da mata da talaka haka dai mataki san mataki Allah ya yi haka dan ya jarrabe ku a jarrabi masu kudi akan talakawa a jarrabi iko akan talaka a jarrabi talaka akan mai kudi a mai jarraba akan iko haka Allah yi dan ya jarrabe ku yace inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu lakafurur rahim kuma ka sani cewa lalle ubangijinka mai gaugawar ukubar ba ba ta lokaci za a yi gaugawa yanke hukunci Allah mai gaugawa ukuba ne kuma haka a lokaci guda mai gafara ne mai jin kai ne mun ka kashe sura insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh